نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أولوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله شهر رمضان موسم عظيم الفاضل للطاعة ووقته محدود كما قال تعالى أيام أيام معدودات فجدير بالمسلم ألا يفوت شيئا من لحظاته إلا وهو في قربة لخالقه عز وجل تزيد في حسناته وما أجمل الطاعات في كل وقت ولكنها في رمضان تقدل على الطاعات في الأوقات الأخرى وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها أخرجه ابن خزيمة وقال عليه الصلاة والسلام قد جاءكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلته تطوعه من تقرب فيه بخصلة من كسال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه أخرجه ابن خزيمة وصححه عباد الله إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة وفضل من الله الكريم يمن به على من يشاء من عباده لتزداد حسناتهم وتمحى سيئاتهم وترفع درجاتهم وتقوى صلتهم بمولاهم عز وجل ليكتب, ليكتب لهم العدل العظيم والصواب الجزيل وينالوا رضاه وتملأ قلوبهم بخشيته عز وجل وتقواه ها هي غالية أوقات عباد الله التي صدرت في هذا الشهر العظيم شهر رمضان وها هي نفيسة ساعة نفيسة ساعة شهر رمضان أرعيتم قيمتها ومنزلتها عند الملك الألام حيث قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم عباد الله مع ألوف هذه البركات والفضلات والخيرات ما في هذا الشهر العظيم هناك قيود وسلا وسلاسل وأقلال بسببها تمنع المسلم أن ينال غزيرة فد هذا الشهر العظيم ومن ضمنهم عباد الله ما يسميه بالغزو الفكري هذا علة مانعة لنيل الأجر العظيم في رمضان وغيره لا سيما عند شباب هذه الأمة إن مما يدمى قلوب المؤمنين الصادقين ويفطر أكابدهم انتشار ما يسمي بالغزو الفكري وسيطرته على وسائل الأعلام لدى المسلمين وبصه لسمومه وقذارته إلى شباب الأمة حتى استقبلته أقولهم وإنها والله لمهلكة عظيمة والمهبطة للدين والدنيا والآخرة عباد الله فإن أعداء الإسلام لما غازهم الإسلام ورأوا دخول الناس في دين الله أفواجا ورأوا أن الغزو العسكري لا يحصل به المقصود من تشكيك الناس في دينهم عمدوا إلى أنواع من غزو من الغزو الفكري عن طريق وسائل الإعلام من تلفاز والعزاءة وصفحات وجوالات وغيرهما مما يكتبه أعداء الإسلام ويتكلمون به في السد عن دين الله ولبس الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فصارت هذا تنفست في كل شر وبلاء وتدعو إلى الباطل لتخرج الناس من نور الله وهداه إلى ظلمات الكفر والضلال ولسدهم عن الحق وبسدهم عن سبيل الله كثيرة هذه الوسائل الشيطانية تارة بنشر سورة النساء وتارة بالباس على التبرج وساعة عن العقائد الفاسدة عباد الله ولا مخرج ولا نجاة من هذا كله إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومقومات هذه الغزو العارم بكل ما أوتينا الله من قوة باليد واللسان والفكر والمال والإمكان إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يهب كل كوان كفور أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai a shi ne abin nufi da bukata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma jakadansa ne a bayan ƙasa hakika abin da ya zo da shi shine gaskiya shine addini shine tafarki madaidaici duk abin da ya saba da awarsa da abin da sahabbansa suka rawaito daga gare shi to hakika hanya ce mai halakarwa me kai dan adam zuwa ga fushin Allah subhanahu wataala bayan ne yan uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alqur'ani mai girma babu shari'a da ta kai shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shari'a da abin da aka gaya cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomansa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare bayan haka ya yan uwana masu albarka fuskoki masu annashiwa da karamci ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da tsayawa akan dokokinsa domin wannan wasiya Allah ne ya fara ta da kansa da yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah haqiqa nayi wasici gare ku da wanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan ku tsaya kan jin tsoron Allah mai girma da buwaya bayan haka ya bayan Allah masu daraja haqiqa wannan wata na Ramadan wani lokaci ne wanda ake girbar alkhairi masu yawa iya da falala mai yawa wajen kusantar Allah wajen yi masa da'a amma Allah madaukakin sarki sai ke cewa lokacin Ramadan kaɗan ne ayyamin ma'adudat yan kwanuka ne kirgaggu a hannu zaka iya kidaye su fajadirun bil muslim Allah ya futa shay'an min lahazati wajibin kowane musulmi ne yayi kokari iya iyawarsa kada ya sake wani lokaci daya ya kubuce illa huwa fi qurbatin likaliqihi sai iya neman kusanci ga Allah mahaliccinsa tazidu fi hasanati iya kokarin rubanya alkhairansa babu shakka dukkan aikin alkhairi da aikin da'a Allah iya so iya marabalali da shi amma babu aikin da'a da alkhairin da yafi soyuwa abun Allah ya fitar lada lokaci guda illa aikin alkhairi da da'a da zaka cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law ya'lamul ibadi ma fi Ramadan da dai bayin Allah sun san alkhairan da ke cikin wata Ramadan latamannat ummati an yakuna ramadan as-sana kulliha da al'ummata sun buraci sun kwadaici cewa duk shekaran ma gaba ɗaya wata goma sha biyun gaba ɗaya ramadanu ne domin irin alkhairan da ke cikin wannan wata hadisin ibnu khuzaima ya fito da shi kuma haka ya tabbata cikin da'abin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ingantaccen tarihi ya nuna cewa suna yin wata shida kafin ramadanu ya tsaya suna cewa Allahumma ballighna ramadan ya Allah ka isar da rayuwar mu ta kai Ramadan bayan Ramadan ya zo sun yi ibada iyaka iyawansu suna ebe watanni shida suna yi wa Allah addu'a da kamin kafa rabbana taqabbal minna ya Allah ka amshi abin da muka yi cikin Ramadan babu shakka rayuwar magabata daga sahabbai zuwa tabi'u tabi'in hakika duk shekaran ta tafi cikin begen Ramadanu da kwaɗayinsa da nishaɗinsa da marari na shi wannan wata mai alfarma alaihi salatu wassalam yake cewa قد جاءكم شهر رمضان حقيقة وتر رمضان يا زو غريكو يا باهين الله سيد الشهور shine shugaban watanni gaba daya ja'ala Allah siyamihi farida Allah ya sanya azumtar shi wannan wata ya zamto wajibi akan kowane musulmi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun azumtar watan ramadan ga musulmi baligi mai hankali mazaunin gida mai lafiya wajibi ne kamar yadda Allah ya dora mana doka wannan haƙiƙa dole ne wajibi ne wa qiyami lailatihi tadawwan ya sanya tsayuwa cikin daransa tadawwi ma'ana aikin neman lada da ƙarin lada da ƙarin neman kusanci ga Allah man taqarraba fihi bi khasla min kisalil khair duk wanda ya aikatar da aikin alkhairi cikin Ramadan kowane irin aikin alkhairi malik cewa ya zamto kaman ada faridatun fi masu yawahu kamar kayi aikin farilla ne a wani watan da ba ramadanu ba idan kai nafila ladan da Allah zai baka cikin ramadan tamkar kai farilla ne a watan da ba ramadanu ba idan kai kyauta kai sadaka kai jin kai sai Allah madaukakin sarki ya baka ladan tamkar zakka ka fitar domin alfarma da girma da daraja na wannan wata mai albarka wa man ada faridatun fihi duk wanda ya gabatar da farilla cikin ramadanu kana kaman ada saba'ina farida fi masu kamar mutumin da ya aikata farillai guda saba'in ne a wani watan da ba ramadanu ba hadisin ya cikin littafin ibn khuzaima kuma ya ce hadisi ne mai inganci bayan allah masu alfarma inna buluga shahri ramadan haƙiƙa rayuwar mu ta kai wannan wata mai alfarma ni'matun azima haƙiƙa ni'ima ce mai girman gaske wa fadlun min allahil karim kuma farla ce daga allah mai karamci yamannu bihi ala man yasha min ibadi iyayi wa iyayen baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ya ja rayuwar shi kai shi ramadan letis da da hasanatihim domin Allah ya ribanya ayyukan mu na alkhairi wa tamma sayyi'atihim domin Allah madaukakin sarki ya shafe da yawa daga cikin kusakuran wa tarfa darajatihim domin Allah madaukakin sarki ya daga darajojin mu wa taqwa siltahum bi maulahum azwajal domin Allah madaukakin sarki ya kulla alaka mai karfi tsakanin bawa da shi Allah mai girma da buwaya liyaktuba lahum al-ajrul azim Allah iya kai rayuwar mu Ramadanu domin ya ba mu lada mai girma wasawabul jazil da sakamako mai carun girma wa yanalu ridahu Allah iya kai masu imani Ramadan domin su haɗu da yardar Allah ɗin wa tamlahu qulubum bi khashyati wa taqwahu Allah kuma ya cika zukatansu da tsoronsa da kiyaye dokokinsa bayin Allah hahiya ghaliya awqatun fi awqati sana wannan sune lokuta masu tsada lokuta na lu'ulu'u da mirjan wanda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa su a wannan wata mai albarka wa hiya nafisatu sa'atin haƙiƙa wannan lokaci ne mai kyau mai alfarma mai daraja shaharu siyam lokacin da Allah ya mana na azumtar shi wannan wata mai albarka ara'aytum ya ibadallah shin ba ku gani ya bayin Allah qimatuha wa munzilatuha inda Allah inda al-malik al-allam kimar wannan wata da kimar kwanakin nan na wannan wata agun Allah wanda yake cewa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran shi wannan kwanuka na watan ramadan a su Allah madaukakin sarki saukar da alqurani wa kafa bi hadha bi hadha shahr fadla anna dhikrahu warda fil qur'ani ala ghairihi cewa wannan wata mai alfarma an baton sa shi kadai yazo a qur'ani a sunan watannin shekara babu wata a cikin watanni guda goma sha biyu da Allah ya ambaci sunansa a qur'ani sai shi wannan wata mai alfarma wata ramadan ya ishi wannan wata farla ya bayin Allah da Allah ya keɓe shi a sauran watanni gaba ɗaya ya saukar da alƙur'ani mai girma a cikinsa ya ishi wannan wata farla ya bayin Allah da Allah ya karamta shi wannan wata da tsayuwan lailatul qadr cikin wannan wata wanda Allah ke cewa lailatul qadr khairun min alf shahr haƙiƙa daren lailatul qadr kai ibada cikinsa ka kusanci Allah da aikin da'a kuma ka yi dace ka yi gamdakatar Allah ya karɓa sai ka yi watanni guda dubu a jere a kwanakin da ba dare lailatul qadari ba baka cimma lada da karamci da farla na Allah gare ka ba kamar yadda zaka cimma cikin lailatul qadr kamar yadda malamai muhaqqiquna suke cewa shi wannan dare guda daya idan kai aikin ibada Allah ya karɓa sai Allah ya baka lada ya ma karamci ya daga darajarka fiye da na shekara 83 wannan hakika babu watan da ya samu wannan alkhairin babu watan da ya samu wannan falala sai watan ramadan ba al'umma da ta samu wannan karamcin ba al'umma da ta samu wannan darajar da falalar sai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kuntum khaira umma ukhrijal linnas tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi alkhairi cikin al'ummatan da Allah ya fitar a bayan ƙasa hakika wannan kairiyar ta same mu sanadiyar shugaba shugaban halitta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yan uwa masu albarka masu daraja bayan dubbai ko miliyoyi ko biliyoyi na albarkatai da falaloli da alkairai da suke afkuwa a cikin wannan wata mai girma sai dai kash alal asaf abin ɓacin rai da bakin ciki akwai wa'ansu sasarai da igiyoyi da tarnaki da dabaibai wanda suke hana musulmi su samu wannan alkhairi musamman a wannan wata mai alfarma a wannan wata na ramadan daga cikin irin abubuwan da suke zama matsala wajen dukkan wannan falalar musulmi ya rasa ta gaba daya ko ya rasa wani bangare mai tsoka a cikinta shine abin da malamai suke cewa a wa min dumnihim daga cikin irin waɗannan abubuwa da suke sababa wannan hasara din ma yusammihi bi al-ghazwul fikri akwai abin da ake ce masa al-ghazwul fikri yaƙan tunani wanda yake zuwa daga turawan yamma da sauran makiyan musulunci haza illa mani'a linailil ajr al-azim bayan Allah babu shakka ghazul fikri da irin abubuwan da suke faruwa ya afku babu shakka illa ce mai girma wanda take hana musulmi take haramta ma samun alkhairi a ramadanu da gairihi la siyama inda shababi hadhihi al-umma musamman a gun matasan wannan al'umma ya bayan Allah inna mimma yad'a qulubul mu'minin as-sadiqin iya ɗaya daga cikin abin da yake ruguza ƙarfin imanin muminai yake kumburar da hantocinsu wanda ba su iya numfashin alkhairi intishari ma yusami bi gadul fikri yaduwan abin da ake ce masa alghadul fikri wa saytarati ala wasailil ilam da rinjayensa da babakere da mamewa da yi a kafafen sadarwa ladil muslimin a nan ga musulmai abin da ya shafi kafafen sadarwa wanda ya ce kiransa da social media irin waɗannan sharrukansu bala'insu da baibayin da suke wa mumini su hana shi samun lada na Allah da samun aljannan Allah babu shakka irin waɗannan abubuwa suna zama illa mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki dama yana faɗa mana cewa su kafirai in yaskafukum yakunu lakum ada'a ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون إن دي سن سامو داما أكونكو إن يسكفوكم إن سن سامو داما سن دي إن دقوك كركتا يكون لكم أعداء ذا زمتو تاتمك يا غريب ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ذا سنفد حرا سننسو da hannayensu gare ku domin tarwa wajen haramta muku samun ladan Allah wajen haramta muku samun aljannan Allah wajen haramta muku samun alkhairai na Allah subhanahu wataala bayan Allah babu shakka wannan iya yaduwa da gubarsa da kazantarsa ila shababi hadhihi al-umma iya yaduwa musamman a gumbata san wannan al'umma hatta istaqbalatu qulahum har hankalinsu da zukatan sun karbe shi wa innaha wallahi lamuhlikatun azima wannan hanyar babu shakka ina rantsuwa da Allah akwai halaka mai girma a cikinta wa muhbida lid-dini wa dunya wal akhirah tana zamto sanadiyar rukujewar duniya da rukujewar addini kuma da rukujewar lahira duk wanda wannan abin ya aure shi sai ya zama kasalalle ya zama ci ma zaune ya zama to iya cikin musulmai masu rauni wanda ya tashi ya nema wa kansa rufin asiri ma ba zai iya yi ba a daidai wata kabar a wannan lokacin za ta haramta masa daɗin addini ko da sallah aka yi motsi kaɗan zai ɗauko waya ya duba wani a kuɗubar juma'a wallahi su matallahi idan abin ya motso shaidan ya ingije shi sai ya ɗauko waya sai ya duba wani saƙo da ya faɗo masa wani a ka'aba za ka iya salfi da ka'aba iya nuna wa duniya gashi a gidan ka'aba wani ya rike ƙur'ani iya munajaci da Allah amma sai ya yi hoto ya nuna wa duniya wannan duka shaidan ne inna ma yuridu shaitanu an yuqiya bainakumul adawa والبغضاء في الكمر والميسر malaman zamani suna cewa hatta wasailul ilam ya halatta a cikin babin tafsiri a yau a ce har wannan kafafen sadarwar domin me ya hana ku ambatan Allah kuma ya haramta muku ladan sallah fa hal antum muntahun shin kun hanu inji Allah ki kun hanu ya bayin Allah irin wannan kaidi da dabaibayi na shedan irin wannan suna nan sun fantsamu da yawa abin da yake kiransa da social media wani ya zauna ya rubuta ƙarya ya tura ya manta da albarmar ramadan ma'aikin Allah iya cewa mallam ya da kaula zurin wal amalu bihi wal jahal falaysa lillahi lahu haja min an yada ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar ƙarya a cikin ramadan ba ƙaryan nan kauliyan au kitabatan ƙaryan nan ka faɗa a baki ko ka zauna ka rubuta ko ka shaida akan ƙarya ko ka yi wauta ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba shi da bukata ya bar mai abincinsa ko ya bar abincinsa ma'ana kishirwarsa ta zama kishirwar banza yunwarsa ta zama yunwar banza fa ya hasarata na ya ibadallah ya hasarar wa'ansu daga cikin bayin Allah wanda wannan hadisin baya zama izina gare su a yau suna ƙarya da baki a cikin Ramadan suna ƙarya a rubuce da cikin Ramadan idanuwansu iya kallon haram a cikin Ramadan kulluwansu iya jin haram a cikin Ramadan babu wata gabas kawai da ta kauce ta tsayu akan abin da Allah madaukakin su ya tsayar face kawai kishirwa da yunwa irin wannan Allah ba shi da bukatar azumin su baya son barin abincin baya son barin cin abincin su hakanan baya kaunar barin cin ruwan su domin sun saba wa Allah sun kibin dokokinsa sun yadda shaidan ya ingiye su bayan Allah masu alfarma yayin da makiyo musulunci suka ga shigar musulmi fi dinillahi afwaja suka ga musulmi suna ta afkowa suna ta shiga addinin Allah jama'a jama'a jama'a wara'u anna gawzul askari kuma suka leka sa ga yaki na soja la yahsul bihi al-maqsud wallahi ba zai kai su kan abin da suke bukata ba min tashkikin nas fi dinihim wajen su raba mutane da addinin su amadu ila anwa'in min al-gazwi ke suka karkata suka jawo zuwa ga wani yaki wanda ake ce masa al-ghazul fikri yaƙar tunani min ɗariƙi wasa'il ilam wajen hanyoyin sadarwa min tilfazin abin da ya shafi talbishin wa iza'a da gidajen rediyo wa safahatin da mujallu wa jawalatin wa ghairiha da wayoyin hannu da waɗansu makamantan waɗannan mimma yaktubu a da'ir islam wanda rubutu kashi saba'in kashi tamanin kai hasali ma kashi casa'in a irin waɗannan abubuwa da ake gani wallahi maƙiyan musulunci ne suka zauna suka rubuta wa ya takallamu bihi fi saddi an dinillah kuma suna rubutu ne karshen abin a toshewa mutane hanyar bin Allah wa lubsul haqqi bil batil domin su cakuɗa gaskiya da ƙarya bayan Allah ya ja kunnan alqur'ani ya cewa wala talbisul haqqi bil batil kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun kuma kuna sani wannan haramun ne kada'an da ayin alqur'ani Allah ya haramta wannan bayan Allah fasarat na fasatu kulli sharin wa bala wannan hanya ta social media dama wani malami yake cewa wuka ce mai kaifi biyu za ka iya yanka rago da ita za ka iya yanka sa da ita idan kuma ka juya za ka iya yanka kare da alade da ita saboda ka idan ka ɗauke ta ta hanya mai kyau madalla fa ni'ima wajen jin wa'azi da yada alkhairai da nasihu wannan fa ni'ima madalla da wannan amma idan ka sake tarin jaye ka wajen yada ƙarya da ɓata lokaci da rashin kusantar Allah a lokuta mabambanta to babu shakka wannan ta zama shari gare ka da yawa daga cikin mutane za ga mutane biyar ko mutane goma a samu kawai na minti biyar aƙalla bakwai daga cikinsu ko takwas sai kowa ya sa hannu aljiya da kowa ya iya dubawa a kowane lokaci hatta makabarta wanda ake binne mamata wa'ansu ba sa iya haƙura sai sun ɗauko wai suna dubawa hatta masallaci hatta gun wa'azi hatta gun tafsiri hatta wani suna magana da mahaifinsa iya gaida shi amma sai ya ɗauko wai iya dubawa wani wace irin asara ce ba ma kula da irin wannan ba ma ganin alkhairan da suka toshe mana shi muna tana irin zaman mu a masallaci muna tana irin ladan karatun alkur'ani muna tana irin rakwafawa da zamu yi a gun mahaifanmu a ɗauke ma hankali a raba ka da Allah a raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ganin labaran ƙarya da irin abubuwan da ake yaɗawa na fasadi da fitsara da rashin kunya da fitsaranci ya zamta wannan shine abin kallonka kuma irin wannan idan ya auri mutum musamman matashi wallahi sun matallahi iya da wahalan bari akwai ɗaya daga cikin matasa ya taɓa zuwa ya same ni ya ce malam ina son a taya ni addu'a da fatawa akan nayi nayi nayi a irin kalle-kalle da nake na banza a wayata na kasa dainawa na san abun haramun ne ni ma kaina zan yi wazi a kansa amma wallahi malam na kasa daina shi na kasa dainawa domin bala'i ne iya tare da shi duk wanda suke irin wani abin ya aure shi wallahi iya da wahalan bari mu yi kokari mu tsai da shi kamar yadda shari'a ta ba mu dama kada mu yadda mu ba shi amanna mu ba shi lokaci mai yawa babu shakka iya haifar da bala'i da hasara a cikin al'umma wa tadahu ila al-batil iya kira zuwa ga barna litakarjan nasu min nurillah domin ya fitar da mutane daga cikin hasken Allah wa hudahu da shirin Allah ila zulumati al-kufri wad dalal domin ya kai mutane zuwa ga tashin kafirci da bata wa lisaddihim anil haqqi suna haka ne domin su toshewa mutane hanyar gaskiya hadhihi al-wasa'il shaytaniyya wannan hanyoyin kafafan sadarwa na shaytan taratan bi nashr suratul nisa musamman wani lokacin zaga surorin mata ake bayyanawa kamar abin da ya shafi Instagram da sauransu hotuna ne na tsirara da rashin kunya da kwashe kaya a gaban Allah da ma'aikinsa kuma shi ne abin kallonka shi za ka ɗau minti talatin arba'in awa kana kallo mai abin kallo a cikin haram wannan babu shakka sana shigowa da mutane irin wannan wataratan filbasi ana tabaruji wani lokacin kuma tsirarar ma ƙarara ke nunawa irin abin da ya shafi youtube da sauransu ka dinga download ɗin tsirara su blue films da sauransu wannan wanda cikin musulmai mai azumi a baki mai karatun qur'ani mai zuwa gun Allah ya ce annabi ya ce amma irin wannan sharrin ya kasa ganewa da sisan yahudawa ce ya kasa ganewa so ake araba shi da Allah so ake araba shi da Qur'ani so ake araba shi da rahmar Allah taratan bi aqaidil fasida wani lokacin za a dinga muku rubutu na aqidojin banza irin orientalism sauransu a dinga cewa ai manzon Allah ma kaza ne ai abu kaza kamata yayi abu kaza ai kaza kaza kaza ne ko sahabban ma kaza ko sun fiye tsaurin addini ko wani abu makamantan wannan aqaidul fasida kuma ka zauna ka karanta baka san akdari ba baka karanta risala ba amma ka zo kana challenging din malamai na gaskiya akan yahudawa sun hure ma kunne fa ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibadallah bayin Allah masu albarka babu mafita babu tsira daga wannan duka illa birruju ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama mu dawo dawowa ta gaskiya ga alkur'ani da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa mukawama hadal gazu al'arim ko fuskanci wannan yakin da aka fuskanto mu da shi wannan yakin bahagon yaki mummunan yaki bi kulli ma utina Allah da dukkan abin da Allah ya bamu min quwwatin bil yadi wajen ka hana abin da hannun kaman ƴaƴanka da matarka da kannanka ka hana su da hannu wal lisan idan ba ƴaƴanka bane baka da saidara akan su ka hana su da baki ka musu wa'azi ka gaya musu illar abin wal fikir ka dinga yaƙar tunanin su dawo ga Allah kana karanta musu roman alqur'ani wal mal in akwai gunda dukiya za ta aiki akan a toshe wannan barnar masu dukiya aiki ya same ku wal imkan idan dama da shugabanci zai taka gudunmawa wajen toshe wannan bala'in to shugabannin da Allah ya ba su dama cikin musulmai Allah ya dora musu wannan haƙƙin inna Allah yudafi anil ladina amanu hakika Allah da kansa ce ne ke ijewa masu imani bala'i da yawa Allah iya ije mana da yawa amma da yawa kuma na jawo shi gare mu inna Allah la yuhibbu kulla kawadin kafur hakika Allah baya san dukan ha'ini kuma yawa Allah butulci Allah ya samu dace Allah ya mana albarka mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى الدين اللهم إد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم بعونك يا رب العالمين اللهم انصرهم بنصرتك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين اللهم خذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اغفر لوالدينا لمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في بيوتنا اللهم ربنا آم آمنا في مدارسنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم ربنا تقبل منا قيامنا اللهم ربنا تقبل ما كل صالح كل صالح أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أكسنا اللهم أكسنا يا رب العالمين اللهم أكسنا يا رب العالمين اللهم سيبا نافعا يا رب العالمين اللهم سيبا نافعا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله كأمشي أدوئي يا الله Allah ka daga musulunci da musulmai ya Allah Allah dukkan mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka jawo hankalin mu tsayawa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah dukkan musulmai wanda suke cikin wata damuwa Allah ka fidda mu gaba daya Allah masu kaunan alkhairan ka ya Allah ka game mu da shi ya Allah a duk inda muke ya Allah ya Allah ka hana mu saban ka ya Allah ya Allah ka hana mu saban ka ya Allah ya Allah ka kame hannuwan mu da bakunan mu da tunanin mu game da saban ka ya Allah ya Allah ka tsare mana ayyukan mu ya Allah ya Allah ka raba mu da rushewan aiki ya Allah ya Allah ka taimaki mu ka taimaki malaman mu ya Allah ya Allah ka taimaki malaman mu ya Allah ya Allah ka tsare diga digan su akan hanyar ka ya Allah ya Allah ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya cikin umarnin ka da umarnin manzon ka sallallahu alaihi wasallama Allah ka taimaki mu ka agaza mana ibadallahi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukumullah